ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاب يرجع جماد الأولى shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya muna darasi na hamsin a cikin wannan littafi mai albarka na riyadu salihin babun filiyakini wa tawakkuli hadisi na 80 a cikin littafin hadisi na bakwai a cikin babi قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك هو نبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أص... آه... وإن أصبحت أصبحت خيرا متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت مجاءك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال وجعلهن آخر ما تقول أبي أمارة akan ce kuma abu amr ko dai abi umara ko abu amr ko abu tufail alkunya uku ake gaya masa abi umara abu amr ko abu tufai shine albara ibnu azibin albara albara'u ba albarra'u ba albara wannan shine fi inganci bara'u ba barra'u ba um, radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi shi bara ibn azib sahabi ne daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo yakin badar ya taho ya ce zai shiga aka ce ka koma baka yi saka shiga yakin badar ba kenan lokacin da aka zo yakin badar a madina yana cikin ƙananan sahabbai yara wanda ma shekarunsu ba su kai su halarci yaƙi ba shi bara ibn hazim kuma yana cikin sahabbai wanda suke da hadisai masu tarin yawa ko a islamiyya zaka ji ana anil bara ibn azib anil bara ibn azib farkon yakin da ya fara halatta shine yakin uhud yakin uhud kawai ya fara halatta ya je bai atur ridwan a cikin sahih bukhari bara ya ce annabi ya zo madina sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira ya ce lokacin da annabi ya zo madina ne na koyi sabbi hismar bika la'ala kun ga kenan yaro ne ya ce a gabakin annabi da yi hijira yake karanta sabbi na koya da kuma wata sura daga cikin surori ta al-mufassal shi bara yana da hadisai kusan guda 305 da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama guda biyu a cikinsu bukari da muslim suka ruwaito su a bukari ya takaita da guda sha biyar a ciki muslim shi kuma guda shida kaɗai ya ruwaito to shi albara ibn azib ya ce manzo Allah yana cewa ya wani wasiya yake bayarwa yanzu nan hadisin zai koya mana abin da musulmi ya kamata yi in zai kwanta bacci ku gane cewa mu musulmi ne muna da ƙa'ida muna da doka muna da shari'a mana akwai abin da aka ce mu yi akwai abin da aka ce kar mu yi zaman lafiyar musulmi shine kullum idan shari'a ta ce ya aikata kaza to ya yi iya ƙoƙarinsa ya aikata fattakullaha mastafa'atun duk abu na ibada in aka ce a yi to ƙoƙarta iyayen da za ka iya yi ka yi amma in hani ne to shi kan wannan ba a cewa ka yi kaɗan kamar saura a kurin ka bari kama a ce karka sha giya sai wani ya ce to ka daure ka rage sha ka sha a wata sau biyu sau uku duk dai haramci da wanda ya sha wata sau biyu da wanda ya sha sau ɗaya da wanda ya sha sau ɗari sunan su mashahidiya zina ka daina gaba ɗaya har ka ce to bari ka ɗan taɓa ka ɗan daina hankali ka daina in dai hani ne kawai ka bari amma in aiki ne na ibada to kai iya daidai gwargwado wannan shine adalcin shari'a yanzu Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya kai wani wani daga cikin sahabbai ya nuna yace idza awaita ila firashika idan ka zo zaka kwanta a shimfidarka shine idza awaita ila firashika admamta ila firashika kenan ana nufin shimfida inda zaka kwanta to ka yi addu'a Allahumma aslamtu nafsi ilaika ka ce ya Ubangiji na miƙa zaci na zuwa gare ka lokacin da ka kwanta sai ka ce ya Allah zaci na raina na miƙa shi gare ka ko da baka iya larabci ba ka yi da hausa kafin ka koya da larabcin na miƙa zaci na zuwa gare ka ووجهت وجهي إليك na fuskantar da fuskata zuwa gare ka shine ake so musulmi ya kwanta ta bangaren dama kuma ya kalli ainihin wato duk inda da yake damansa ya kalli gabansa haka yana kwanci na miƙa fuskata zuwa gare ka wa fawwattu amri ilaika na fawwala al'amari na zuwa gare ka na dogara gare ka tawakkali kenan dukkan sha'anina na duniya da lahira komawa ke gare ka wa alja'tu zahari ilaika alja'tu asnattu na jingina gadon bayana zuwa gare ka ya Allah ina neman kulawarka kai zaka kare gabana kai zaka kare bayana shine ma'anan alja'tu zahari ilaika ina neman karfi daga gare ka kenan da abin da ka dogara da shi ba kana neman ya baka kariya ba ne to kana nufin Allah ka bani kariya ragbatan ina mai kwaɗayi a ladanka wa rahbatan ina kuma mai jin tsoron ukubarka ragbatan ina roƙonka ban lada wa rahbatan kuma ina gudun azabarka ya Allah ilaik la malja'a babu masakada ba madogara ba mafaka gare ni wala manja babu wajen dinil mustaqar Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan addu'a kun ganta iyakacin ta kenan yan layuka ne biyu uku duk wanda ya karanta wannan addu'a Allah ya rubuta masa mutuwa a wannan bacci da ya kwanta daman za ka kwanta ko dai da rana ko da daddare idan ya mutu fa in mitta mitta bi kasal min mitta in ka mutu ko mutta kamar yadda ake karantawa min lailatika a wannan dare mitta alal fitrati to ka mutu akan musulunci kuma ka mutu akan imani fitratan lahi allati fatara nasu alaiha kenan shi yasa manzo Allah ya ce man kana man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah da janna duk wanda karshen zancensa a duniya la ilaha illa Allah ne to nan zai shiga aljanna abinda wannan hadisin yake nufi duk wanda Allah ya masa arziki ya cika da kalmar shahada kalmar la ilaha illallah to dan aljanna ne ba ana nufin yana mutuwa zai shiga aljanna ba zai iya yiwa yana mutuwa ya shiga aljanna zai iya yiwa kuma dai akwai wasu laifuffuka da zunubai da yake da shi amma duk rintsi duk inda za a je a dawo to zai shiga aljanna to shi ribar mutum ya girman gaske shine khairan ajran hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi a wata riwaya cikin bukhari da muslim daga bara din yace manzon Allah ne ya gaya mini in karanta wannan addu'a yace idan ka zo matja'aka a wannan riwaya yace firashaka a wannan yace matja'aka makwanci wace wadda wudu'aka lis-salat kai alwala irin ta sallah kun ga a wancan riwaya ta farko ba a ce ai alwala ba amma a wannan riwayar an ce ai alwala to wannan kuma shi ke nuna mana muhimmancin musulmi idan zai kwanta ya alwala me za ka rabu da shi alhamdulillah Allah ya hore yanzu gaban ɗaki ga gado save content gaban ɗaki ga da kashi da kawai famfo za ka buɗe kana zaune za ka yi alwala akwai famfon ƙasa akwai na tsaye akwai na tsugune kurin yi alwala ka kwanta sai ka karanta wannan addu'ar to wannan shine hakikanin yaƙini da tawakkali yace sun mattaji ala shikikal aiman ka kishingida a bangaren ka na dama yace wa qul ka faɗi wannan addu'a kamar yadda yayi bayani a waje alhunna akhir ma taqulu sai ce kuma ka sanya wannan addu'a ta zama ita ce karshen abinda zaka ainihin wato faɗa abinda wannan hadisin ki koya mana ya kurin uwana shine a koya mutane alheri yana da kyau a koya mutane alheri kada a yi musu ruwar alheri wannan kaga ashe a ce mutum ya karanta addu'a in ya mutu ya mutu akan imani zai shiga aljanna ai kaga babban alheri ne sannan musulunci ya ya himmatu da rayuwar dan adam da kuma al'amura na ibada rayuwarsu tafiyarsu ranansu darensu da baccinsu duka har in zaka kwanta bacci ma an koya maka me zaka yi to shi yasa kun ga musulunci addini ne na gata yanzu kafiri arne faduwa kawai yake a gado ya ta ihu ya ta birgima in kazanta ta fita a jikinsa bai san tsarki ba kai ku an koya maka tsarki in za ka yi addu'a an ce in za ka kwanta ka yi alwala saboda da yawa akwai wanda daga bacci suka wuce ba me hikimar ka yi alwala kana nuna ka miƙa lamarinka ga Allah kuma ka yi tsarki ko da Allah zai kawo maka mutuwa kaga ka tafi da alwalarka sannan wannan yana nuna mana cewa lalle ana so za a kwanta bacci a rika kwanciya ta bangaren dama in dai da hali duk birgimar da mutum zai koma meye mutum zai a ƙarshe dai ya koma ta bangaren damansa duk da nadannan waya da zaka yi da duk abin da zaka yi ƙarshen baccinka ne ya zama ka kwanta ta bangaren dama sannan waɗannan kalmomi na addu'o'i ya zama su ne na ƙarshe abin da za ka rufe kenan ba a so bayan ka yi addu'ar kwanciya bacci ka je kuma ka kama harkoki da nadannan waya buge-bugen waya surutu bayanai ka je can ka dawo a'a waje alkunna akhira ma ta ƙulu ka sanya su ne abu na ƙarshen abin da za ka faɗa sannan su masu imani kullum mai imani yana komawa ga Allah yanzu kun kun lura da wannan hadisin ya nuna gaba ɗaya mumini shi kan komai nasa ga Allah yake koma kuma shi Allah abin da ya fi so kenan kuma ya fi ba da taimako ga masu irin wannan duk wanda ya sallama ya ce shi ya yarda Allah shine mai masa komai kuma ya gaya wa Allah cewa shi ɗin shine mai masa kuma shine isasshen sarki to zai ga ikon Allah da mulkin Allah kuma zai ga taimakon Allah ka riƙe wannan addu'ar za ta yi maka amfani kuma tajjidul ahdi ne wa Allah kyautata ko jaddada alkawarin imaninka ne tare da Allah tabaraka wa ta'ala kuma kana nuna kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nabi bakar as-siddiq an waito daga abi bakar as-siddiq abdullahi bin usman ibn amir ibn umar ibn ka'ab ibn sa'd ibn taym ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay بن غالب القرشي التيمي وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا وقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باسمين الله ثالثهما متفق عليه وما كان حديث سيدنا أبو بكر الصديق دو wannan dogon sunan sunan Abubakar ne Abubakar As-Siddiq wannan shine lakabinsa duk duniya a musulunci ba wanda aka fara yi masa lakabi irin wannan sai abubakar shi kadai ne ba a taɓa yin wani abubakar kafin abubakar ba ba a taɓa yi ba shi ne awwal mallukti ba bidali kafin islam shi ne na farko da aka fara yi masa wannan ainihin wato lakabi mai sunan alkunya abubakar alkunya kuma ya zama tulaɗari galabacin kunyatu alaihi to me yasa aka ce da shi abubakar as-siddiq aka yi mai laƙabin as-siddiq mai gaskiya mai gaskatawa saboda shi ne na farkon wanda ya fara gaskata annabi manzo Allah yana zuwa abubakar ya ce mun yi imani mun yarda ba wani dogon bincike ya rasu mun yadda da kai kawai to wannan yaddar shi ne aka sa masa asidde wasu suka ce a lokacin da annabi isra'i da mi'iraji a dare ɗaya kun sani bayan isha'i irin wannan lokaci bayan an yi isha'i a gidan ummu hani a gidan ummu hani a wata ruwa aka ce a gindin ɗakin kaba yayi yana kishin gide kurin sai ga mala'ika jibril ya zo ya same shi ce Allah yana kiranka ka zo mu tafi bai sallama da kowa ba kurin ya tafi ya dora shi a wannan dabba mai gudu buraka ita buraka an ce tana da nisan gani saurinta shine iya ƙarshen abin da ta gani shine iya takunta guda ɗaya iya ƙarshen abin da ta gani inda ta gani nan za ta jefa kafarta inda ta sake gani nan za ta jefa kafarta to shine karka yi mamaki an ce a jere ɗaya ta yi wannan tafiyar ga tashi kuma sama aka goya shi da shi da jibril suka tafi to lokacin da aka yi isra'i aka yi mai aka je aka yi duk abin da aka yi annabi ya dawo da washe gari yake yin bayani wa mutane sai suka kaskashe biyu wasu suka ce kai kai kai a dare ɗaya kai wannan tafiya ka je baitul maqdis ka je ka gana da annabawa ka tsallaka saman nan ta ɗaya ka tsallaka ka huda ta ta biyu ka huda ta uku ta hudu ta biyar ta suka ce kai Allah kaushe suka ridda munafukai daman su ba su yadda ba kafirai daman ba su yadda abubakar shine mutum na farko da ya ce ya rasulullahi wallahi na yadda tun da ka ce mana kaje to ku kaje ɗin to wannan gaskata shi ɗin da ya cewa ya yi isra'i da mi'raji har kun buɗe baki da ya ce ya yarda to shi sa aka ce shi a siddiq a wata ruwa aka ce yana wani gidansa gidan wata matarsa a wata unguwa sulha annabi ya zo yake ba da labari aka je aka ce kaji mutumin naka yau kaji abin da ya zo ya kawo mana kuma sabo sai ce in ya faɗa ni na yadda in ji wa abubakar to kaji shi sa aka ce da shi a siddiq to ana ce da shi atiq shi sa zaka ji ana cewa duk mai suna abubakar zaka ji ana cewa atiqu abubakar atiqu abubakar duk da hausa muna cewa a ci ku amma a ci ku ne daga ataka ne ‘yantawa a ‘yanta mutum to ana ce da shi atiq daga al'ataka al'ataka wato a ‘yanta mutum a kubutar da shi daga wuta to me yasa shi ma aka sa mai wannan atiku abubakar me dalilin duk wani abubakar ake ce da shi atiku shi sai na abubakar wato abin da ya faru ita mahaifiyarsa kafin shi duk wanda ta haifa mutuwa yake yi la ya ishu laha walad duk wanda ta haifa sai ya mutu yayin da ta haifi sayyidina abubakar sai ta ɗauko shi yana jariri sai ta kawo shi ɗakin kaba tunda suna gindin abin malam ta kawo shi sai ta ce allahumma hada ati kuka hada ati kuka ya ubangiji mai da wannan ɗa ya zama ‘yantacce to daga nan ake ce da shi atiku shine ake ce kowane abubakar atiku abubakar kun gane alaƙar ba wai sunan mutum ɗaya bane atiku abubakar ɗin duk wani abubakar sunansa atiku kawai jefarwa ake ba a faɗa an gane wannan ko kuma Allah ya ‘yanta shi ma daga wuta a yi damu abubakar bai shiga wuta ba insha Allah to kaga tunda Allah ya tashi daga wata ai a tiku ne kamar yadda ya zo hadisin na na Aisha a riwayar Tirmidhi manzo Allah ya ce Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa wa fil janna wa wa fil janna sai da ya jero mutum goma shine al-asharatul mubashirin bil janna hadisin Tirmidhi سعد سعيد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدو to tunda abubakar Allah annabi ya ce da shi shi dan aljanna ne tun yana raye to shi ne ake ce da shi atibu sunan abubakar na haƙiƙa wato sunan mu iri ɗaya da shi abdullahi usman Allah ya dace da ni nema na samu wannan suna abdullahi ibnu usman ƙwarai to amma shi alkunyarsa da lakabinsa shi ne ya shafe sunansa yanzu wani in za ka kashe shi ya faɗi mai original sunan abubakar bai zai iya faɗa ba kawai abubakar siddiq kawai ko manzan Allah ma abubakar yake ce masa abubakar siddiq abubakar siddiq ko a ce amma asalin sunansa abdullahi ibnu usman ibnu abi hafa. shi ne ainihin sunan abubakar babansa baban babansa shi ne ibn amir ibn amr shi kuma ibn ka'ab shi kuma ibn sa'ad shi kuma ibn taim ibn murra wannan kakansa ɗinnan na murra daga nan ne abubakar dangantakarsa ta haɗu da annabi daga yau in ka gana maka ci abubakar dangin annabi ne ta jini ma sun haɗu ne a wajen kakan annabi mai suna murratu wannan murra ɗin kaka ne daga cikin kakannin annabi kuma kaka ne daga cikin kakannin sayidina abubakar allahu akbar ibnu kab ibnu lu'ai ibnu galib al-qurashi at-taimi Allah ya yarda da shi sai malin ya ce wa huwa shi abubakar wa abuhu da baban abubakar usman ibn abi quhafa din kenan shine baban shi wa ummuhu da mahaifiyarsa ita ce ummul khair salma bintu sakar at-taymiyya bintu am abihi kenan da shi daya da babansa biyu da mahaifiyarsa uku dukkansa sahabbai ne gaba daya Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar. Aka ce duk cikin sahabban annabi gaba ɗaya babu wanda ya taɓa samun wannan falala kafin abubakar. Shi kaɗai ne aka samu babansa da mamansa sannan 'ya'yansa ga baki ɗaya duk musulmi wannan ba ƙaramin nema ba ne da aka baban abubakar musulmi ne mahaifiyarsa ma musulma ne sunanta ummul khair shine duk wanda kaji an sa mata ummul khair to sunan mahaifiyar abubakar ne ummul khair salma ba salama ba salma sunanta kenan bintu sakhar at-taymiyya Allah ya yarda da su duka shi abubakar ya musulunta ne lokacin da manzon Allah ya kira shi manzo Allah ya kwadaitar da shi ya ce ka zo kai imani ko birki bai yi ba ko shakka bai yi ba shi ma musulunta fa yi ku gane wannan da annabi ya kira shi kawai ya ce na yadda bai yi shakka ba wasu in an kira su ce za mu yi shawara za mu dan duba mu gani amma shi sam lam yatala'sam wa lam yataraddad ko motsawa bai ba kawai ya ce ya yadda a cikin maza manya ‘ya'ya ba bayi ba balagaggu abubakar duk duniya shi ne na farkon musulunta ya imani da annabi kai wannan bawan Allah to amma ya riga babansa musulunta baban abubakar bai musulunta a tare da abubakar ba baban abubakar ya musulunta ne a fatu makka a ina a fatu makka sai da aka zo fatu makka sai ya musulunta ya ishe ka falalar wannan dattijo bawan Allah sai na abubakar wanda Allah ce inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi ababakar mutumin da ya fi kowa cancantan ya mun gori in zai mun gori ko kuma wanda Allah ya mun ni'ima da shi a abokantakan da na yi da shi babu irin ya abubakar a cikin dukiyarsa da ransa walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhastu ababakar da zan rike wani badadi masoyi keɓaɓɓen soyayya da zan ba shi soyayya ta da ƙaunata keɓaɓɓiya da ba don na yi wannan alkawari da Ubangiji na ba saboda shi annabi ya ce ya ɗebe gaba ɗaya ƙaunarsa da soyayyarsa gaba ɗaya ya ba wa Allah to tun da ya ba wa Allah kuma ba zai kawo wani ya musharaka ba ya ce da ba don na riƙe Allah shine khalilina ba da abubakar shi zan riƙa shine khalilina walakin ukhuwatul islam amma dan uwana ne a musulunci hadisin bukhari hadisi ingantacce wani yace idza tazakkarta shajwan min akhi siqatin fadhkur akhaka aba bakrin bima fa'ala خير البرية أتقاها وأفضلها بعد النبي وأولاها بما حمل والثانية التالية المحمود مشهده مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل أبو بكر كنا mutum ne amintacce aboki amini sika abubakar ya aikata dukkan alkhairi ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo yace a taimaka fi sabilillah ya tafi kawai sai je tattaro duk abin da ya mallaka a matsayinsa wanda shi kuma abin mamaki malam dubu wannan falala shi fi kowa kuɗi kuma ka gane karatu duk cikin sahabbai ba wanda ya kai shi arziki da dukiya a lokacinsa shi fi kowa kuɗi me sana'arsa kasuwa yake zuwa tsumma yake sira tsumma dai yadi sutura ita ce aikin abubakar sai kiwo sai noma ya tattaro duk abin da ya mallaka duk duka gaba ɗaya ya yi ta lissafi wanda ba za su iya zuwa gurin annabi bai ta rubuta na lissafi annabi ya ce wai kai kam me ka bar wa iyalinka ya ce hawa ya rasulullah na bar musu Allah da manzan Allah annabi daga nan ya ce ya yaba masa ya karba can sai ga sayid na umar ya zo ya ɗebo rabin dukiyarsa shi kuma ya raba gida biyu ya taho da rabi da na lissafi duka yana ganin ba wanda ya fi shi ya zo ya fara lissafi aka ce kaifa me ka bar wa iyalinka sai ce na bar musu taraktu lahu mislahu na bar musu irin wannan wanda na baka ya annabi irinsa na bar musu daidai wa daida aka karba aka yi godiya aka ce amma abubakar ya riga ka ya ce eh ya ce to daga yau na daina jayayya da wannan mutumin ya nuna abubakar ya ce ya fi ƙarfi na duk abin da ya mallaka ya ɗauka ya bayar ya ce ba zan iya ja da shi ba na haƙura na sallama mutum ne dogo dattijo mai kunya mai kamala ga haƙuri mala ga haƙuri idan abubakar yana wuri kamar yadda ka san annabi yana wuri alaihi salatu wassalam ba yawan magana ba yawan yi ga dattaku ga zurfin tunani kuma kwarjini a wurin malam yana zuwa sahabbai suke gyara zama wani mutum ne malam da Allah ya bashi wani irin girma a cikin sahabbai tun annabi yana raye malam Allah ya bashi girman na malam ba kuɗi ya sa ba in dai ya zo wuri to za ga an kimtsa an nutsu sai a ce ga abokin ga babban abokin annabi ko ku ji ba ne ga babban abokin annabi ga babban sahibin annabi in an tambaye ka waye number one din manzon Allah a duniya number one din sa Abubakar ne lokacin da manzon Allah ya wafati ya rasu aka shiga rudu aka shiga damuwa wasu ka ce ba su yadda annabi ya rasu ba sam aka kasa zama wani ya fita wani ya dawo aka yi ta yawo a gari mutane suka rude anas dan malik yace madina kawai sai ta yi duhu yace ina tunawa ana gaya mana lokacin da annabi ya zo madina ta yi haske amma ranar da aka ce annabi ya rasu a wannan litinin garin duhu yayi a wannan safiyar aka rasa abin da yake daɗi malam gaba ɗaya sahabbai kowa ya zo masallaci kawai ya zo ya zauna kawai ba lokacin sallah ba kullum suka zauna suka yi tagumi aka cika a masallaci kuma aka kasa samu wa zai magana annabi dai yana gida yana kwance an lullube shi gawa kawai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Umar da ya zo kurin da yake ya shiga rudu ya shiga damuwa sai ya zare takwabi sai ya hau mumbari wallahi malam iya gaskiyar sa ya faɗa yace duk wanda ya sake buɗe baki a gurin nan yace Muhammad ya rasu sai na sare wuyansa kar wanda ya ƙara cewa annabi ya rasu yace za baka zai bace Musa ya tafi ne kamar yadda annabi Musa ya tafi ba ya je ya gana da abin nan ɗinsa mutanen ya gana da Allah bar mutanen sa kwana arba'in ba yace irin wannan ce fa ya tafi ne zai gana zai dawo ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة yace irin wannan ne kar wanda ya sake jama Muhammad ya rasu Umar yana hudu bayan kan bari sai ga Abubakar ya shigo masallaci yana zuwa bai wa kowa magana ba bari ku ga datta da tsallaka sai ya shiga ɗakin Annabi ɗakin na na Aisha dan a ɗakin na na Aisha ya rasu malam ka duba wata falala babban abokinsa abubakar kuma a ɗakin 'yar abubakar ya rasu wai sai wani yanzu ya zo ya zagi abubakar ka zuba mai ido kuma ka tsaurare shi wai sai wani ya ce ma wai abubakar wai ba mutumin kirki ba ne to in abubakar ya zama mutumin banza to wai mutumin kirki a duniya kuma sai wani ya zo ya zagi na aisha kuma kana musulmi kana saurarensa ai bai albarka ba ai wannan tsofarsa bata ci zama haihuwarsa ba ta yi asarar naƙuda wanda zai zagi na Aisha zagi Abubakar nana Aisha tace mata baina aqilati wa zaqilati kaga haka yanda uwa take daukan jariri ta rungume shi haka wallahi a haka annabi ya rasa hannuna na Aisha tace tsakanin kirjinta da habarta abu na karshe kuma da ya shiga bakin manzon Allah miyau din na Aisha ne kullum je tarar da manzon Allah a kwance musajjan an lullube shi yana zuwa sai ya dage mayafin haka ya kalli annabi ya tabbatar manzon Allah bai da rai sai hawaye ya zo masa sai ya sumbance shi a nan tsakanin goshinsa da hancinsa nan ya ce tufta hayyan wa maitan ya rasulallah ƙanshi kake kana raye ƙanshi kake bayan ka bar duniya ka ji daɗi a raye ka ji daɗi a mace ma ya ce la yajma'u Allah laka mautatain Allah bai zai haɗa maka mutuwa guda biyu ba mutuwa ƙwaya ɗaya ce kuma kayi ta ya rasulallah an gama yi ya dawo da mayafi ya lullube shi bai yi wa mata magana ba bai yi wa kowa magana ba sai ya dawo masallaci yana zuwa ya ga sayyidina Umar yana yana ta dumi yana ta wuta akan mumbari yana tsaye abokan ya ce ya Umar ya kalle shi Umar ya kalle shi shi Idris malam duba da taku babu yanda za a yi ai tafiya ba da tijo ba bai zai yi ba dole ne in za mu tafi dole da babba a cikinmu kuma babban nan ko da ba babanka ba ne dole akwai wanda za a ba su girma dole ne wannan tafiya da ake ba an raina kowa ba a yadda da matsayin kowa ba kowa bai isa ba wannan tafiyar banza ce shirme ne ya ce ejilis zauna wallahi malam umar sai sauka sai ya dale mun bari ya ce ayyuhan nas ya ku mutane ku nutsu man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wanda yake yi wa Allah bauta ina shaida masa cewa Allah rayayye ne Allah baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kaji jumla daya ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات wanda yake yi wa Muhammadu bauta to ina shaida muku yau dai kan Muhammadu ya rasu in shi kake yi wa bauta to kenan bautar ka ta kare in ku Allah kake bautawa to Allah yana nan a raye za a ci gaba da bautawa Allah ko da Muhammadu baya nan wannan ita ce aqidar da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya gina sayidina abubakar a kanta kullum sai karanta musu ayoyin nan wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله يتي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي محمد بيكسن شيئا face manzo ne wasu manzannin sun wuce kafin shi ai an yi wasu manzannin ina Musa ina Haruna ina Dawuda ina Sulaimana ina Alyasau ina Ayyuba ina ina ina ina ina ina waɗannan annabawa da Allah ya bada labari Zakariya wa Isa wa Yahaya wa Ilyas kullum min salihina wa Isma'ila wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna ala alamin ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إنا سكي قد خلت سنتك أفإن مات yanzu idan annabi ya rasu au kutil ko aka kashe shi in kalabtum ala aqabikum sai ku juya kan kafirci ku koma kan digadiganku ku manta da da'awar da annabi ya muku wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a duk wanda ijuya baya ya koma kafirci saboda manzo Allah ya bar duniya ba zai cuci Allah da komai ba wa sayajzi Allahu shakirin da sannu Allah zai sa kaiya ga masu gode masa kurin sai sako Umar ya ce sai na saki abin da ke hannuna ya ce sai na ji kamar ban taɓa jin ayan nan ba sai a ranar ta sauka yace sai abubakar ya dawo da ni hayyaci na kawai malam ka san me ya faru duk masallacin da garin kawai sai kowa kowane sabi kuma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadhur Allah shay'a mala suna taiwa kansu ta'aziyya da karanta wannan aya wannan in ya hadu da wannan sai ya ga masa wannan wannan in ya hadu da wannan sai ya ga masa wannan haka aka yi ta zurubtu ana karanta wannan aya ɗin to sai mai biyo baya to yanzu ya tabbata annabi ya rasu to za a masa wanka ko ba za a masa wanka ba a za a yi masa wanka to suwa za su yi masa wanka sai aka nemi su aliyu su fadul da kusam 'ya'yan abbas ku ne dangi na kusa ku zo ku yi mai wanka to da aka zo wankan annabin shi ma aka yi ta rikici a kwaɓe shi ko kar a kwaɓe shi ka ce kai mu kwaɓe kayan annabi kai ba za mu kwaɓe ba kullum sai aka ji kira ta bayan gida la tujarridu rasulallah kar ku kwaɓe annabi kar ku kwaɓe shi waqtiluhu fi saubai ku yi masa wanka a cikin kayansa ku yi masa wanka da kayansa sai aka wanke shi da kayansa sai aka zo batun kabari wani irin kabari za a yi mai kabari kala biyu ne akwai shakku shakku shine irin wanda muke yi kamar fadin teburin nan za a tona rami in ya dan yi zurfi kaɗan sai kuma a yanki ya a ciki siririya iya fadin mutum iya kaifin mutum a tsakiya sai a yi wannan shine shakku in an zira mutum yana kallon alƙibla sai a shimfiɗa itace itace itace itace har ƙarshe ko a sa tukunya ko a sa ganye ko a sa duk abin da za a sa ko katako ko mai sauransu to akwai lahadu shi kuma lahadu kamar wannan ne teburin sai a tona shi ya tsawo kamar ya zurfi sosai iya da ake so to sai an je ƙarshensa ƙasa ta alƙiblarsa ta nan kenan sai a fafake ƙasar amma ya shiga ya kalli alƙibla cikin alƙiblar za a fafaka to idan an ɗauko mamaci sai a zira shi in an zira sai a tura shi ta baya sai ya shiga fuskarsa sai ta haɗu da ina ta haɗu da bangon gabar ɗin in ka leƙa ramu ba za ka hango shi ba to a gadon bayansa haka sai a jera bulo bulo bulo bulo bulo ka ji ɗaya to sai a ɗan ɗaga step ɗaya haka sai a daɗa sassaƙin ƙasan sai a daɗa tonawa ta ɓangaren gabar sai kuma duk ya shiga sai a ɗauko wani mamacin sai a sa shi wani a ƙasa wani a sama sai wani kuma du sai wani kuma idan an gama jerawa to sai kuma a tura ƙasa gaba ɗaya sai ta rufe pap to wannan shine lahadu to a madina masu tonon kabari mutum biyu ne akwai wanda shi ga wanda ya iya shakku akwai wanda shi ga wanda ya iya lahadu sai aka ce to yanzu wanne za a yi wa annabi i shi lahadu wannan lahadu mai zurfi da na gaya muku ana kamar ana zura kamar durowa dai zaka sa ka jawo kai haka to sai ƙasa mai ƙarfi wanda tana iya riƙewa ƙasa mai ƙarfi ƙasa mai laushi ta yashi ita ce ake mata irin namu shi yasa duk kuke ga ƙasar mu a nan kabarin da ake shakku ne ba lahadu ba saboda kasar ba ta da ƙarfi mala aka rasa ya za a yi kawai sai wani ya ce a aika musu duka gaba ɗaya a ce su zo duk wanda ya fara zuwa to shi ne Allah ya zaba annabi aka aika musu a the same time kawai sai mai kabarin lahadu sai ya zo sai aka ce to tona masa mai shakku ya zo daga baya aka ce a taimaka masa don haka shi annabi an binne shi ne a kabari irin na me na lahadu ba na shaƙu ba amma dai duk ya halatta ya inganta to an kafin binne shi to sai sallah to ya za a yi sallah haɗa shi za a kawo shi aji shi a yi masa sallah jama'a ta yawa ta yawa yaya za a yi to aka rude ba kawai sai aka je kunga kowaɗanne ƙabila kowace al'umma kowane gari kowane ƙauye kawai su zo su shiga su yi masa addu'arsa su yi masa sallarsa su fita da haka wannan jama'a sai su mutum ɗari uku mutum dubu sai su taho sai ɗayan su ya wuce sai su yi ta addu'a ai sallah ai addu'a ai addu'a in sun gama waɗancan jama'a su ma in sun zo ai ta yi haka aka yi ta zuwa daban daban daban daban wannan in ya ga dama yanzu shi kaɗai ya masa sallah ya masa addu'a shi kaɗai ka annabi ya ga gata haka aka yi masa to mahallin shahid malam wannan bawan Allah da cijin sayyidina abubakar lokacin da musulmi suka shiga cikin rudu da damuwa bayan labarin yana da tsawon kissa tana da tsawo ba lokaci bayan an binne kuma wani kes ya fara sake zuwa yaya za a yi waye shugaba malam sai aka fara kuskus kus yan madina sai suka fara kuskus kus kus a cikin mu za a fidda shugaba wanda zai gaji annabi yan makka ma suka koma gefe kus kus kus kus kus a cikin mu za a samu shugaba kai ya so ya rabu abu ya rikice malam aka rasa kowa ya ce a cikin su za a samu kaga shugabanci ko to shi ma wannan in takaice muku tarihi abinda abinda ya kashe wannan fitina abubakar ne shi ne kas ya kar fitina to tarihinsa yana da yawa kuma falalarsa ba za ta ƙare ba ya ce nazartu ila a ƙadamin mashirikina wannan ma duk falalar ce lokacin da manzo Allah ya zo zai hijira daga makka zuwa madina bai zaɓi kowa ba bai kira kowa ba bai nemi taimakon kowa ba da wanda ya shawara da sai na abubakar abubakar tun da annabi ya gaya masa za su hijira wallahi ya je ya samu manya-manyan ababen hawa lafiyayyu ya cirke a bayan gidansa yana ciyar da su lokaci mai tsawo ba tun fa kafin an hijirar ya ce kar a taɓa waɗannan wannan ababen hawa nawa ne da na annabi da za mu hijira mu tafi madina ya turka su suka ci abinci suka koshi duba kaunar annabi ma lokacin da aka zo za a tafi da tsakar rana wanda Allah ya ce abubakar za mu tafi abubakar ya ce mu tafi mu tafi mu tafi mu tafi ya rasulallah ya fidda wani abun hawa kisar ita ma mai tsawo ya aka yi suka bar garin makka za a yi hijira din nan yaya aka yi labarin sai da aka ɓuya aka ɓadda sau aka tafi guri kaza aka sulale aka sullube aka canja hanya aka yi kaza suka je suka haɗe suka tafi to da shi da abubakar suka tafi malam jama'a ina muku wannan bayani ne don kusan darajar wannan mutumin kusan matsayinsa kuma kusan cewa duk wani wanda yake da aƙida yake zagin abubakar wannan bai yi albarka ba kuma bai ci sa'a zuwa duniya ba kuma addininsa na ɓata ne ba yadda za a yi wannan bawan Allah da Allah ya masa wannan falala ya haɗa shi da annabi wai ya zama mutumin banza ba wai ma mutumin banza ba wai ka ce kafiri ne wai kai ai bai bai zancen bai daɗi ba malam suka kama ya suka tafi ya ba wa annabi abar hawa manzo Allah ce wannan fa yace ai tuntunin na tanade su ai da ni da kai za mu hau malam da aka zo ana tafiya yace kai mu da aka tabo ana neman mu yace yo ina ni ina bacci ina ni ina kaza wala in yana tafiya suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa annabi a gaba sai ce kai idan kuma wani je harbo abin harbi ya harbi kirjin annabi ba yace barin dawo gaban sa sai dawo gaba yana gaban annabi annabi yana baya yana baya ce kai to in kuma wani kawo annabi farmaki a bangaren daman sa ba sai ce sai in dawo dama muna tafiya yana dubawa yana lallekawa yana duddubawa duba nisan tsakanin makka da madina ko a mota ne yace can sai in tuno karfi kuma a tazakkaru talab kar a kawo masa farmaki ta bangaren hagun dinsa yace sai in dawo hagun ni kadai ne ta dawarawa yana da wurura kamar gori yace can sai in tuno to in kuma an kawo mai farmaki ta bayan fa kafin na farga yace sai in koma ba ya tsaya a nan in an yi tafiya ya dawo gaba in an yi tafiya ya dawo hagun in an yi tafiya ya dawo baya wallahi haka suke ta kewaya duk inda suka je aka yi tafiya in aka zo ana neman inuwa shi sai ya tsaya a rana sai ya ce annabi shiga inuwa shi abubakar ya ce manzo Allah shiga inuwa annabi yayi yayi da shi sha shiga inuwa komai annabi baya yi abubakar yake masa kar ku manta yayi farkon imani da shi kaji na ɗaya ya zama abokin annabi na kusa duk inda annabi zai je yana tare da Abubakar manzon Allah ne da kan sai faɗa dakhaltu ana wa Abi Bakr wa Umar na shiga ni da Abubakar da Umar kharajtu ana wa Abi Bakr wa Umar na fito ni da Abubakar da Umar duk inda zai je yana tare da mutanen nan ko dai gan shi da Abubakar ko gan shi da Umar bacci kawai ke raba su kaji wannan sannan ya zo ya ɗauki yarsa ya ba annabi ƙarewa shi kuma manzan Allah a mafarki Allah ya nuna masa wannan zaɓin ƙaunar ta kai ƙauna kudin sai gashi an nuna masa ita a cikin zanin gobe Aisha Aisha da kake ganin ta auren da annabi ya mata ba na wasa bane daga sama ne tun tana zanin goyo aka nuna masa ita aka ce ai wannan yar gidan Abubakar shi yasa tun tana karama aka yi auren shekara shida aka daura auren ta shekara shida ka tuno yarinya shekara shida aka daura auren ta annabi ta tare gidan manzon Allah shekara tara ka tiro ka tuna yaro dan shekara tara shine annabi yake cewa Aisha yace ke ba Allah ne ya turo mala'ika ya nuna miki yanzu sai wani ya zo yana challenge wannan auren yana sukan wannan saboda mutane ba su da ilimi ba sa karatu ko suna da son zuciya to ka duba ya ba shi yarsa sannan da aka zo a yi hijira ya ce da shi za a yi ya yadda ya ɗauki duk hadari sannan da ya zo neman taimako ya ɗabi duk dukiyarsa gaba ɗaya ba shi to kai ba wannan ba malam da aka zo hijiran nan abokanan gaba ne suka sa kuɗi maƙudan kuɗi cewa duk wanda ya kamo manzan Allah ya kawo shi yana da raƙumi barkace kaza dinare kaza kuɗi kaza ya kawo shi ko da ransa ko a mace malam tafiya ta gagara dole sai an je an shiga kogo an ɓuya ku duba wani tactics na tafiya idan kana tafiya malam idan wani yana binka to karka tafi sambet in ka tafi ka canja hanya na ɗaya kenan sannan kuma an ana tunanin za ka isa garin nan kwana biyu ne ko kwana ɗaya to ɓadda hanya ka je kai kwana biyun a wani wuri sai an je can ana jiran ka an shirya sai a gaba ka zo ba wannan yana nan a cikin tarihi a rubuce da haka kawai sai suka ce me bari su tsaya a kogo kawai suka makale a kogon kogo a garsau kafiran nan suka zo neman su sun bibbiyo hanya sun bibbiyo hanya sai kafa ta bata a daidai gindin kogon kafa ta bace annabi ya shiga kogo abokar shiga kogo na dutse malam sai su ma suka shiga kogon ashe su da abubakar da manzon Allah suna kasan kogon su kuma kafiran sai suka hau ta sama Allah ya batar da ganin su me kun su bi hanyar ƙasa sai suka bi sama suna ta nema abubakar yana daga kansa sai ya ga kafafun kafiran nan suke neman su da makamansu suna yawo a sama kawai sai ya tsorata sai ce ya rasu da ga sunan ya ce da ɗayansu shi ne a hadisin nazartu ila aqdamil mushrikina wa nahnu fil ghari naga diga-digan mushrikai lokacin da muka yi hijira suna neman inda annabi yake mu muna cikin wannan wato wannan kogo na dutse shine Allah ce iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana yace ya rasulullah ga diga digan su na gansu ya tsorita annabi yace kai abubakar ma baluka bisnain Allah salisuhuma me ya dame ka me ya tada maka daga maka hankali mutane biyun da Allah ne na hukun su mu biyu ne anan amma Allah shine na hukun mu la tahzan karka damu karka shiga bakin ciki kada ranka ya baci inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu Allah ya saukar da nutsuwarsa a kansu abu na shida a cikin falal abokar shi ne kaɗai Allah ya ce shi abokin annabi ne iz ya ƙulu li sahibihi Allah ya ce wa abokinsa Allah ya ce annabi ya ce wa abokinsa la tahzan kar kai bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu shine wanda Allah ya ce ya saukan mai da nutsuwa wanda Allah ya ce ya sauka masa da nutsuwa tare da annabi ya zaka wanke wannan aya zaka warware ta wai kana ganewa kuwa haka suka kama hanya suna isa madina da yahudawa da musulmi da wane ne kowa ma sa ido yake ga wai ina muhammadin nan musulmi kullum sai sun fita wajen gari tun daga asubahi sai rana ta kwalla ba su ga annabi ba sai su dawo ba waya ba waya ba call ba ba fax ba komai suna lekowa da can su hau kan dutse su lalleko in rana ce can suka ga su ce kai bari samu zuwa su koma gida wata rana sun fito kawai sai suka hango suka ce ga su can to ashe manzon Allah kafin ya zo sai da ya tsaya a Kuba shine dalilin gina masallacin Kuba shi kuma a Madina shine masallacin da annabi ya fara zuwa kafin ya shigo Madina anan yayi transit ya ɗan sauka ya ɗan yi ‘yan kwanaki aka yi sallah ranar juma'a ya ɗan ƙara gaba kaɗan kana wuce uba da ka gangaro a wani masjidin juma'a a nan annabi ya sallar juma'a kafin ya ƙarasa masallacinsa malam duka wannan zurubcin da abubakar ake malam da aka zo waɗanda ba su ga annabi ba san shi ba suka ga su gane wai waye annabin a ciki abubakar ɗin ne annabi ko ko dai a manzon Allah ne annabi abubakar sai ya ga ba su gane waye ba kawai sai ya dabara bari ku ga fikira tunani malam kawai sai ɗauki mayafi mayafi haka sai na yi wa annabi fita Allahu akbar Allahu akbar malam dubo fikira shi ilimi kana ji ko ilimi akwai wanda Allah yake zuba mace shi ba sai ya karanta a littafi ba kawai tsaya ya ce to bari ya gaya za a yi abin kawai sai kama yana masu suka ce ha gayi can gayi can ɗayan abubakar ne shi kuma wancan shi ne manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam malam wannan bawan Allah shi annabi hatta waɗanda ba musulmi ba ma Allah Allah suke su gan shi kawai kaji wannan duka wannan bata ƙare ba da aka zo yana makale da shi yana tare da shi da shi aka gina masallaci da shi aka yi aiki da shi aka yi da'awa shi aka yi don haka ko tafiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam zai yi ko tafiya annabi zai yi sai ce abubakar kai mana sallah in an tambaye ka wane ne annabi yake tsayawa ya yi sallah a kujerar annabi a rayuwar annabi ko ya yi uzuri ko bai fito ba ko bayan abubakar ne yanzu wannan har yanzu ba ku gane falalarsa ba idan uzuri ya zo baya nan sai ya ce a samu abubakar wata wataran wata mata ta zo ta ce tana da uzuri kaza ya ce je ki dawo sai ta ce idan na dawo baka nan fa ya ce in ba na nan ki je ki samu abubakar yanzu wannan ba yana nuna cewa in ya rasu halifa a bayansa shine wa ba shine abubakar sulhu ya tafi zai je sulhu ya dade bai dawo ba lokacin sallah aka yi ta jira aka yi ta jira sabai suka zo suka abubakar yana can a zaune ka duba bawan Allah fa bai ce shi zai zo limanci ba bilal shi ya tashi ya je ya same shi ya ce ya ababakar siddiq ya ce na ya ce ka zo ka yi mana sallah sai ce in kuna so ba in kuna so ba ka duba fa in kuna so sai in muku in ba kwa so ku sa duk wanda za ku saka mutumin da shi yake yin limanci wata rana yana sallah kawai sai ga annabi ya shigo wala sai sefin ba sai taka pop pop pop pop annabi yana ta nunawa ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba yanzu wannan bai nuna annabi ya yadda da sallarsa ba ya yadda da addininsa ba to shine wanda annabi ma ya bi shi sallah to kai kuma ka zo ka ce kafiri ne shi ma zannuka bisnaini Allah salisuhuma me kake gani ma ta zannu da mutane guda biyu ya ababakar Allah shine na ukun su muttafaqun alaihi wannan hadisin yana nuna mana yaqini tawakkali da kuma falalan wannan da cijo bawan Allah sai na abubakar lokaci ya kure ba mu gama ba amma sai a yi haƙuri da abin da aka samu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe muna neman afuwar Allah wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh